والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتها ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها ولهذا كان كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم حداث قول ثالث بخلاف ما, بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر وهم لم يتصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ ولم يستشعروا أن, المت... أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى وكذلك إذا قال يجوز أن يراد بها ما هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بهذا إلا هذا أو هذا فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة وأخبرت أن مراده غير ما أراده لكن الذي قاله لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم من غير حكم بأنه مراد وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا الآية ولكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وليس فيهم من علم المراد فجاء الثالث وقال ها هنا معنى يجوز أن يكون هو المراد فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحالة توجهه ما قالوه وبسط هذا له موضع آخر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نريجي الزاكي أولا قلينا كانوا a wannan yammaci na litinin yau muna sha bakwai ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha ɗaya ga watan takwas shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqqi wal butlan wallafar shaykhul islam abu al-abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan darasi shine na 82 a cikin wannan littafi mai albarka مالك يتي فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما إذن بأمن تاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يا يما غنى أبايا دنغندا أكيدو دبن دبن na kungiyoyi daban-daban waɗanda suke dangantuwa da musulunci game da ma'anar imani menene imani menene kuma ake nufi da shi ya yi mana bayani ya kawo maganganun waɗanda suka kaucewa hanyar magabata suka bar hanyar alkur'ani da hadisi wajen bayanin menene imani ya kawo maganar khawarij da mu'tazila da almurji'a da aljahmiya da kuma al'ashariya duk ya kawo mana maganganunsu wanda kuma yana yi yana kawo mana bayanai na gaskiya waɗanda suka zo a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ƙarshe sai ke ce mana makasudi a wannan bayanin da yake yi shine don a fahimci cewa magabata magabata yace magabata yana nufin as-sahaba wattabi'un wa atba'uhum al-qurun ath-thalathatu al-mufaddala waɗannan al'ummomi guda uku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su matsayi babba a cikin wannan addini da kuma limamai na shari'a waɗanda suka biyo bayansu kala immatul arba'a wa immati ahlil hadith yake cewa waɗannan magabata na ƙwarai su har koyaushe abin dogaransu abinda suke riƙewa su yi hujja da shi wajen fahimtar alƙur'ani shine ne wato wajen fahimtar addini shine alqur'ani suna rike alqur'ani akan sa suke yin hujja da shi suke yin hujja akan dukkan wani abin da ya shafi aqidar su ko ya shafi ibadar su ko ya shafi mu'amalar su ba sa fita daga wannan da'ira yace sabanin waɗanda suka zo daga baya waɗanda suka bi wasu hanyoyi daban-daban sabanin hanyoyin magabata suka kirkiri wasu bid'o'i waɗanda suke tafiya a kansu to shi da yake cewa waɗannan ba sa dogaro da alkur'ani alal haƙiƙa ba sa dogaro da aƙida ta magabata yake cewa ko da a zahiri za su nuna haka kamar sun yarda to amma a aikace in aka zo a aikace sai kuma ka ga wani abu daban a zahiri za su nuna maka sun yarda da alkur'ani shine madogara ta addini sun yarda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda aka samu daga magabata shine madogara amma a aikace kuma sai su rika kirkiro wasu ka'idoji nasu na daban waɗanda a kansu ne za su gina dukkan wata magana da za su yi in aya alkur'ani ce ma suka ɗauko za su yi ƙoƙarin su juyar da ita sai ta tafi daidai da wannan aƙidar ko kuma da wannan ka'ida da suka da suka rike to shine yake cewa falihaza tajiduhum idha ihtajju bil qur'ani wal hadisi don haka ne zaka same su yayin da suke hujja da alqur'ani da hadisi lam ya'tanu bi tahriri dalalatihima ba za su bada himma ba ba su bada himma su ba wajen tantance abinda alqur'ani da hadisi ke nunawa ba su damu wajen su fito da abin da alkur'anin yake nunawa tsantsa ba shine tahrirud dalala su tsantsanta bayanin abin da shi wannan shine abin da alkur'ani da hadisi yake nunawa walam yastaqsu ma fil qur'ani min zalika ma'ana ba za su bibi wurare daban-daban da alkur'ani yayi maganar wannan abun ba alkur'ani yakan yi maganar abu ya maimaita shi a faɗe shi a wurare daban-daban kamar dai sha'anin imani da shine muka gama magana akan sa za mu kula cewa in ana maganar imani za a yi ta kawo ayoyi daban-daban a alkur'ani waɗanda suke magana akan imani da sifofin imani da sifar masu imani da suke nuna cewa ayyuka na kwarai duka suna shiga cikin ma'anar imani kuma imani yana karuwa da karuwar kyawawan ayyuka imani yana raguwa da raguwarsu ko da aikata laifuka to ba sa bibiyar irin waɗannan ayoyi ta yadda za su fahimci wannan ma'anar cikakkiyar fahimta tunda wannan ba shine a gabansu ba iz kana i'timaduhum fi nafsi al-amri ala ghairi zalika domin su abinda suke dogaro da shi shine wani abu daban ba alqur'anin ba saboda haka koda suna magana suka je ho aya alqur'ani ko hadisi kanka dauka wannan ita ce damuwar su ko ko a'a alqur'anin ya suna ganin cewa ya ishe su ko hadisin ya ishe su a'a suna dai kawo shi ne kawai dan kada a ce sun bar alkur'ani gaba daya ko a ce sun bar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya amma ba a nan suke tsayawa ba ƙarshe wannan din suna kawo dan abin da za su kawo sannan su shiga kawo wasu ka'idojinsu da dokokinsu waɗanda a kansu ne suke dabdala malai ce wal ayatu allati tukhalifuhum yashra'una fi ta'wiliha shuru'a man qasada raddaha kaifa amkana da ce ayoyin kuma da suka zo suke sabawa suke saba musu suke sabawa ka'idojin da suka assasa dokokin da suka kafa a ilmance ayoyin da suka zo suke saba musu to za ka ga sun fara neman tawilin waɗannan ayoyi daban karasu kai da kaga sun fara tawilin su kasancewa kokari suke ture su guri guda shine ce shuru'a man kasa da raddaha za su fara yi musu tawili tawilin wanda daman can so yake ture suri guda ba ya hujja da su ba kaifa ma amkana duk yadda zai yiwu ta kowace hanya zai ta kokari sai ya bankara ayar nan ta tafi da manufarsa kuma wannan ɗabi'a ce ta dukkan wani wanda ya saki layi ya saki hanyar magabata ya saki turba yayin da ake tattaunawa da shi ya riga ya gamsar da kansa akan wata bid'a to duk wata ayar da za a kawo wadda karara ta ci karo da bid'arsa zai ta kokari ya zai bankara ayar dan ya kauce karo da ita dan ya kauce karo da ita zai bankara sai ce shi ba wannan take magana ba shi ba ba a kansa take magana ba kawai ba zai iya fito maka karara ne ce ni fa ban yarda da ayar ba shi ne ba zai iya gaya maka ba amma kuma a aikace haka yake nuna maka da aya gashi karar ta ce kaza shi kuma yana faɗin wani abu daban daban da abin da aya take cewa to sai ta kokari yaya zai ya tunkuɗe ayar ya yi mata tawili yanzu ka ɗauki batun sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga gaibi annabi ya san gaibi ko bai san gaibi ba ayoyin alkur'ani karara ba wani ba wani ra'ayi na wani mutum ba suna nuna cewa Allah shi kadai ya san gaibu duk wanda yake sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wanda daidai ne yake kace la ilaha illa Allah in kace la ilaha illa Allah akwai wanda sai ya ce akwai wani Allah banda Allah wannan shine uslubul hasr a larabci ga wanda duk ya san larabci uslubul na hasr ana so a takaita wannan sifar uluhiyya ga abu daya ce la ilaha illallah to sai wani zo ce a za a samu wani Allah bayan Allah kaga yana kore wannan la ilaha illallah to qul la ya'lamu la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah daidai yake da la ilaha illallah wajen korewa da tabbatarwa kore ma wani uluhiyya da tabbatarwa da Allah uluhiyya shi kadai haka nan nan ma kore ma kowane irin mahaluki sama ƙasa sanin gaibi da tabbatar da shi ga Allah shi kadai to kaga wannan akwai abin da yafi wannan fitowa karara man fi samawati man lafzul umum ne kowa da kowa ya shiga mala'ika ya shiga aljani ya shiga mutum ya shiga kowane da ka sani a sama yake ko a ƙasa duk ya shiga karkashin man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب وانا الله ne cewa annabi ya faɗa a alqur'ani ba hadisi ba bare ka ci ƙarya ake bare ka zagi bukhari ko ka zagi muslim alqur'ani ne qul haka Allah ya ce wa annabinsa ka faɗa musu to irin su irin suna nan a alkur'ani to banda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da yawa waɗanda suke tabbatar da haka da waƙi'in sirar annabi sallallahu alaihi wasallam duka wani abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da wani daga cikin halittarsa to ya fita daga al-ghaibul mutlaq da ake cewa Allah ya keɓanta da sanarsa Allah zai iya sanar da wani daga cikin halittarsa wani abu da wani bai sani ba wanda annabawa su ne akan gaba Allah yana sanar da su abubuwa su kuma suke sanar da al'umma وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء Allah ba zai tsinkayar da ku gaibi ba amma Allah yana zabar wasu daga cikin manzanninsa wana ya sanar da su alimul ghaibi wala yuzhiru fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul to wannan zabi ne Allah ya sanar da shi shi kuma ya sanar da mu to in aka sanar da shi ya sanar da mu shikenan abin ya fita daga gaibi kuma ya fita daga gaibu yanzu da ka yi ilimi ka san wani abin da nan gaba zai faru da annabi ya faɗa sai ka ce ka san gaibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da da mu ashrat as-sa'a alamomin tashin alkiyama akwai kanana akwai manya daga cikin manyan akwai hudowar rana daga mafadarta akwai dujal akwai zuwan dawowar saukowar annabi isa akwai bayyanar mahdi da sauransu da sauransu duk wannan mun san cewa waɗannan abubuwan duk za su kasance tare da cewa ba su zo ba to akwai wani daga cikinmu zai da aure ya san gaibu in haka ne dukkanmu nan mun san gaibu sai ya zanto kuma wani abu ne ya koma wasa to duk abin da Allah ya tsinkayar da wani to ba sunan shi gaibu ba kuma ya fita daga gaibin da ake tattaunawa a kansa kullu ma ghaba anka fa huwa ghaibun indaka wannan gaibi ne nisbi ka san shi wani bai sani ba shi kenan wannan da bai sani ba shi a gurinsa abin da ka sani bai san shi ba gaibu ne wannan gaibi ne nisbi aibin nisbati ilai ba shi kuma ake ana magana ne akan al-ghaibul mutlaq abin da yake sifa ce ta gaibi shi yasa hadithin ibnu mas'ud يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك سيتي أو استأثنت به في علم الغيب عندك kaga ashe abin da ya riga ya sanar da wani ba cikin masta'sara bihi fi ilmi al-ghaib inda to ire-iren wannan suna nan to sai ga wani yana karo-karo baro ga ayoyin alqur'ani ba ba sai ga kuma yana jayayya kokari yake sai ya ture waɗannan ayoyin kawai ba zai fito maka yace bai yarda ba bane amma fa a zuciyarsa bai yarda din ba nashi yake so ya abin nan to kuma wannan aka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ranar gobe kiyama zai nesanta kanshi da irin masu wannan aqidar zai nesanta kanshi da irin masu wannan aqidar su zai ce fasuhqan fasuhqan eh amma a nesanta ne da su a nesanta ne da su saboda ba zai karbi wannan ba isa Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda yake cikin sahih bukhari man haddathaka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaiba faqad a'zama al-firyata 'ala Allah ce duk wanda ya ga maka annabi ya san gaibi to yayi wa Allah wata ƙarya babba yayi wa Allah ƙarya babba wannan na Aisha ce kafi ta sa annabi ne to shine yake cewa wal ayatu allati tukhalifuhum yashra'una fi ta'wilha shuru'a man qasada raddaha kayfa amkana sai su shiga yi mata tawili tawilin wanda niyyarsa shine ya tunkuɗe ayoyin yadda ta samu yadda ta samu laisa maqsuduhu an yuf an yafhama murada ko an yafhama laisa maqsuduhu an yafhama murada rasul da sa yafhama laisa maqsuduhu an yafhama murada rasul shi ba manufarsa ya san me annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bane ba wannan ne manufarsa ba bal an yadfa munazi'ahu an al-ihtijaj biha shi dai kokarin sa ya tunkude abokin jayayyarsa kada ya masa hujja da waɗannan ayoyi shine kawai bukatarsa ba bukatar sai san annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sako yazo ba a'a yayi kokari ya tunkuɗe ka ka daina masa hujja da waɗannan ayoyin to kaga ashe alqur'ani shi ba shine farko a gurin sa ba farko a gurin sa sune waɗannan bid'o'in nasa waɗanda ya riga ya assasa ya gina ya gino akan su akan sa ko aka aka gina sa akan su kuma yanzu yake neman yadda zai ba su kariya shine wannan matsalar duk abin da ka riga ka mai da shi aqida kafin ka samu dalilin sa to ƙarshe dalilan za ka yi ta neman ka bankaro su sai sun goya maka baya shi yasa ake cewa i'taqid sun mastadil abin istadil sun ma'taqid ka kawo dalili ka nemo dalili sannan abin da ka samu dalili akan sai zama aqidarka amma da zarar ka mai da abu aqidarka sannan kake nema masa dalili to a lokacin kuma ne za ka yi ta ƙoƙarin sai ka yi zabarin kowane irin dalili ne ya dawo ta ɓangarenka kuma a lokacin ne za ka yi fito na fito da dukkan wani dalilin da yake saba maka wanda shi ne abin da manya-manyan jimajiman 'yan bida'a suka gamu da shi a baya sun ci karo da nasus na alkur'ani da dama shi yasa sai suka yi ta ƙoƙarin ya za su nuna cewa shi alkur'anin kansa mun yarda cewa alkur'ani littafin Allah ne saukakke ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma alkur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi kuma alkur'ani law kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera ce sun yarda da wannan to amma kuma aka zo wajen kafa hujja da alkur'ani sai su ce alkur'ani ba zai zama hujja ba alfas ɗinsa ba za su zama hujja ba sai ya ketare wasu al-ihtimalat al-ashr wasu al'ihtimalat al'ashara wanda arrazi ya ambata wanda suke kina alƙanunin kulli sai ya zama ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba wasu wasu matsabbat da suka sanya wajen guda goma sai ya tsallake kowace matsabba tsallake na ya tsallake na ya tsallake na sai ya tsallake duka goma sannan zai zama hujja amma su fa nasu maganar ba ba su sa mata wannan wannan tulgate din ba amma shi alkur'ani sun masa tulgate wajen guda goma sai ya tsallake wannan sikirinin din sannan zai zama hujja wanda shekul islam ibn taimiyya cikin littafinsa bayanin talbisil jami'a da littafinsa dar'u ta'arud al-aqli wa naql kokarin raddi ga razi akan su waɗannan abubuwa da ya kirkiro fakhruddin ar-razi ko al-fakhr ar-razi ibn al-khatib ibn al-khatib ar-rai shi ne ana yake cewa wale haza kala kathirun minhum da yawa daga cikinsu wato almutakallimun ahlul kalam waɗanda suke fifita hankulansu akan nassin alƙur'ani da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka abul husayn al-basri kamar abul husayn al-basri muhammad ibn ali ibn tayyib abul husayn al-basri al-mu'tazili ba mu'tazili ne yana daga cikin yan baya baya cikin limaman mu'tazilawa wanda ya zo ya yi wa aƙidarsa ta mu'tazilanci hidima sosai ya yi hidima a usulul fiqh yana da sharhul usulul khamsa yana da al-mu'tamad al-mu'tamad fi usulul fiqh littafi ne na usulul fiqh wanda yana cikin littattafai guda guda biyar da ar-razi ya yi dogara dogara da su a cikin littafin al-mahsul littafin al-burhan na al-juwayni da al-mustasfa na al-ghazali da al-ahad littafin al-ahad في أصول الفقه نا القاضي عبد الجبار سيونا للتافع المعتمد في أصول الفقه نا أبي الحسين البصري بيو دغ تشكي من يما لما أهل الكلام من من الأشعرية سوني الجويني من للتافع البرهان لكما الغزالي من للتافع المستصفى بيكما دغ تشكي من يما معتزلة والقاضي عبد الجبار لكما القاضي أبي الحسين البصري waɗannan su ne littafan da ya yi garkuwa da su a kansu ya gina littafinsa al-mahsul fi usulul fiqh to ana yake cewa daga ciki su waɗannan kamar shi wannan abul husayn al-basri wa mu'tazili ne babba wanda yana ɗaya daga cikin mutane masu fasaha da balaga kamar da zahabi yake masa kirari ce mutum ne kana fasihan baligan yana da fasaha yana da balaga ya tawakkadu zaka'an wato yana da kaifin kwakwalwa kaifin kwakwalwa sosai Allah ya masa to amma kuma a cikin bid'a a cikin bid'a eh a cikin bid'a ba a cikin sunna ba ba mu'tazili ne sosai sai misali da shi yace wa man tabi'ahu da waɗanda suka bi bayansa sai ce karrazi kamar arrazi muhammad ibn umar ibn al-husayn arrazi ba shafi'i ne ba ash'ari ne ba shafi'i an fi sanin shi da ibn khatibin rai saboda babansa ana masa kirari da khatibin rai arrai gari ne a cikin iran a yanzu kusan kana iya cewa wani bangare ne ko ma shine tehran babban birnin kasar iran a yanzu da gari ne wanda ba a shi a hannun shi'a yake daga baya ne ya zama shi'a to arrazi dole ka jance arrazi nisba ne irin rai ala ghairi qiyas ala ghairi qiyas to muhammad ibn umar arrazi ibn khatib ar-rai arrazi daga cikin wannan gari ya fito amma da yayi ya wace ya wace da yawa yayi ya wace ya wace sosai shi arrazi bai zauna wuri guda ba kuma ya kwankwadi ilimin falsafa ilimin falsafa sosai sannan ya hada har ila yau abin da ya shafi tasawuf yana da tasawuf saboda haka ya zama yana da tasawuf abin da al-falsafatul ishraqiyya tasawuf abin da yake shakude da falsafa tasawuf wanda yake shakude da falsafa yayi ya wace ya wace garuruwa ya ya kuma abin nan a yayi rubuce-rubuce ga sarakuna sosai sarakuna sun ya samu wani abu a hannunsu sosai saboda haka ya rubutu har akan abin da ya shafi sihiri littafin koyar da sihiri littafin mukhatabatun nujum magana da taurari littafin shirka littafin ba ba ba abin da bai ba Allah ya gafarta masa daga baya dai yayi nadama duk bayan abubuwa sun cabe masa ya shiga haira don karshe suna shiga dimuwa ne su rasa me za su kama saboda sun fifita hankalinsu akan komai duk wani abu da zai zo musu sai sun gindaye shi akan hankalinsu to in suka ga ya ci karo da hankalin sai su bashi ko su yi kokarin ya za su bankara shi to kuma hankalin nan gobe zai nuna maka abu gobe zai nuna maka sabaninsa to saboda haka sai ta kara sai ta gara ka ta karo kuma ko ka samu wani shi ba mai hankalin irin naka shi kuma ba irin ganin ka yake da shi ba ta gwamzawa shi yasa razi yana da munazara da yayi da da da yayi munazara da karrami yayi munazara da mu'tazila yana da munazara da shi tana nan ma bige munazaratun razi da wasu waɗanda suke masu irin tunaninsa amma kuma wasu haɗu ba din da kwakwalen kowa da tashi kowa da kwakwalwar da Allah ya bashi sauraka ko kai kadai wani lokaci zaka ga abu gobe ka canza ra'ayi kuma duk kwakwalwar ce take ga maka ba wani abu to bare kuma wani daban bare ku uku bare ku hudu bare ku da yawa saboda haka ya zanto ya yi ta samun wannan har ya zo da ƙarshe dai ya ya fara ja da baya bayan abubuwa sun yi nisa baitin sama shuri da malaman tarjama su suke faɗa ne hayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'i al-alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu ولم نستفد في عمرنا في في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا haka yadda cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu ci gaba daya karshen inda hankali zai tafi ya je ya samu kawai inda zai sa masa da baibayi ba ya kasa matsawa gaba akwai abin da dole hankalinka ba zai risko shi ba akwai inda in ya je dole ya tsaya nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu in dai kokarin ka ne kai to karshe zaka shiga tsibuwa ne zaka shiga dirkaniya in dai kokarin ka zaka dogara da shi to a karshe zaka shiga dirkaniya ne ka rasa mafita shine ghayatu sa'il alamin dalalu cewa arwahuna fi wahshatin min jusumina rayukan mu suna cikin firgici da tsoro a jikin mu mun kasa ba su wani abin da za su samu nutsuwa abin ala bi zikrillah tatma'innul qulub din nan to zuciyar ta kasa nutsuwa yau ya ga wannan gobe akasinsa wa ghayatu dunyana azan wa balu ce rayuwar tamu gaba ɗaya ta zama bana cutarwa da tashin hankali ba abin da take kunshe da shi a kuma haka rayuwar duniya a ciki kad khalaqna al-insana fi kabat cikin wahala Allah halicci dan adam saboda haka duk dadin da Allah zai bashi a wahalace yake a wahalace ki ba zai iya samun daɗi cikakke ba ɗari bisa ɗari sai ya samu gidan aljanna Allah ya samu na ciki walam nastafid fi bahthina tula umrina yace tsawon shekarun mu binciken da muke ta yi na falsafa da waye da waye ba abinda muka ƙari da shi siwa an jama'na fihi qila wa qalu kawai mun sun ce mun ce mun ce sun ce ce ce ku ce ce ce ku ce kawai fa idza qultum qulna wa idza qulna qultum shikenan ku faɗa mu faɗa ku faɗa mu faɗa ku faɗa mu faɗa ce abinda kawai muka tara kenan shi da kansa to daga baya dai ya ya dawo ya a littafin sa aqsamul lazzat to shine abul abul husayn abin nan abu abdullahi razi al-fakhr al-razi yace wal amidi da al-amidi al'amidi shi ne Ali ibn Abi Ali al'amidi shi ma ɗaya ne daga cikin mutakallimun ba shafi'i ne ba hambali ne sannan ya zama ya koma shafi'iya da ba hambali ne sannan sai ya canza sheƙa ya yi zai kamfin ne zuwa shafi'iya suna ce masa saifuddin ko a saif yana ɗaya daga cikin a'immatul kalam kuma yana da zaka'i shi ma duk yawanci wanda zaka samu ya assasa wata bid'a to zaka same shi yana da zaka'i mutum ne mai kwanya gabo so sakare ba zai iya assasa wata bid'a ba sai ya sai Allah ya bashi wani abu amma kuma sai iblis ya yi amfani da kokolwar ta shi yana cikin manyan manyan malaman usul to ya kasance shi ma a rayuwarsa ya rungumi wannan harkar ya zama na duk inda ya je ma ya dan fara karantarwa aka gano wasu abubuwan sai a kore shi aka ta korarsa duk inda ya je a kore shi da ya dan fara karantarwa aka gano ya saki layi sai a kore shi ya ta samun matsala zahabi a cikin tarjamarsa a cikin mizanul i'tidal yana cewa sahha annahu yatruku ba'd as-salat ya inganta cewa ba akwai sallar da ba yi akwai ɗaya daga cikin almajiransa yake cewa sun yi kokwantan wai kuwa shek yana sallah sai suka bari sai da yana bacci sai suka ɗauko tawada sai suka shafa a kafarsa sai zai kwana biyu tawada na tana sai suka bari sai suka fahimci cewa ba a rola aka wai zai taimama da ruwa shi dai bacci yake yi kaga ko ba ko in ya tashi daga wannan bacci ai zai alwala kuma bacci yayi nauyi tunda Allah za sa masa tawada bai sani ba to amma sai suka kula cewa yau mai tawada nan na jikinsa kamar wanka amma dai alwala ai dai yana sallah zai alwala kuma gashi daga bacci ma tashi to shi ne zahabi ya kawo kissar a cikin sayar alamin nubala a cikin misalin itin sai ce saha annahu ya turku ba'da salawat bai ce baya sallah duka ba amma dai wani lokaci baya yi to yana ɗaya daga cikin kusoshi a imma na usulul fiqh sannan kuma yana cikin kusoshi na ilmul kalam yana cikin kusoshi na ilmul kalam yana littafin sa afkarul afkar da ghayatul maram في علم الكلام إنا ننشئ بجمع غاية المرام في علم الكلام ما لن يتي دشي وابن الحاجب ده ابن الحاجب عثمان بن عمر ابن الحاجب بمالكي ني تمام بكردي ني أبا العربي بني بكردي ني إنا للتافي إنا للتفينا أصول إنا للتفينا نفقه إنا للتافي أنهو yana da alfiyarsa abin nan sharhin alfiya da yi masani ne a cikin ilmul usul wa ilmul al'arabiyya maliki ne yana da littafin jami'ul ummahat wanda aka fi sani da muktasar ibn al-hajib shine jami'ul ummahat to shi ma yana daga cikin waɗanda suke manya-manya a harkar a harkar ilmul kalam to shine ibn taymiya ambaci waɗannan uku jiga-jigai ne daya ba mu'tazili sauran kuma sha'ira ne shi razi wato yana da wasu abubuwa razi da ya ga dama a cikin harkar kalam da ilmul kalam da da mazhabarsa zai iya kafawa tashi ta kansa don akwai abubuwa da yawa ya sabawa ya sabawa shari'a ya yi musu naƙadi sosai ya yi musu naƙadi sosai a cikin abubuwan da suke tabbatarwa da hankali kasan sha'ira suna tabbatar da sihohi guda bakwai wanda su kadai ne suka yi da cewa sihohin Allah ne guda bakwai tarak suka ce su ma waɗannan saboda hankali ya tabbatar da su ba da alkur'ani ba saboda hankali ya tabbatar da su waye zai gaya musu aha as-sam'u wal basaru wal kalamu aha wal ilmu wal hayatu wal irada wal qudratu wal irada waɗannan su ne sifofi guda bakwai da suka tabbatar suka ce baya ga waɗannan duk wata sifa za ka yi tawilinta ta dawo ɗaya daga cikin waɗannan duk wata sifa in an ce Allah yana ne Allah mai rahama ne aka ce Allah ar-rahman ne ko ar-rahim ne sai su fassara ta da irada iradatu iradatu thawab yana nufin sakawa ko aka ce abin nan ghadiballahu alaihim sai su fassara al-ghadab da iradatul intiqam da za su koma ma'anar irada duk wata sifa ta cikin sifofin ubangiji da muke karantawa sunayen Allah da suke dauke da sifofi to za a maida su ɗaya daga cikin waɗannan sifofin ne to waɗannan sifofi bakwai suka ci sune kadai hankali ya tabbatar to shi al-razi yayi kace kace da wannan maganar ya ce wasu sifofin kamar su al-kalam as-samu al-basar ba ta yadda za a yi hankali ya tabbatar da su saboda ka sai an koma nassi saboda ka sai ya dawo ya tabbatar da nassi shine al-amiri da ya zo daga baya shi kuma yayi reverse ya dawo da su asalin su ya ce sun dawo hankalinsu ba zassi ne zai tabbatar da su haka suka ta rikici ta rikici malam na ba gaira ba dalili Allah ya ce yana ji yana gani ya ce yana ji huwa sami'ul basir kuma ka zo kana ta wani digima wai hankali ne kawai zai tabbatar da wannan ba nasi ba to saboda haka yayi kace-kace da sha'ira a wajen hasirin waɗannan sufofi guda bakwai cewa hankali zai tabbatar da su ya ce wasu hankali ba zai tabbatar da su ba al'amidi da ya dawo da shi razi yana da tanakuza da yawa al'amidi ya fi shi ɗan kamewa a guri guda a kansa to suna ganin wasu daga cikin suna ganin alƙur'ani shi ba zai layi alfazuhu la tufidu al-yaqin alfazul qur'an dilalatuha laysat yaqiniyah ba yaƙini ba ne don tana ɗauke da ihtimalat da yawa saboda haka dilalar ta zanniya ce kamar da suke cewa a hadithul ahad zanniya ta subut ce to alƙur'ani shi kuma qat'iyyus subut ne amma kuma zaini dilala ne alfazin sadanniya ce ɗaliban ilimi za su fahimci me nake cewa a shahid sun nesanta kansu da hadisan annabi sun nesanta kansu shi kan alƙur'ani bai zama wani jigo na ɗaukan na daukan addini ba ka duba sawi abin da ya faɗa a cikin tafsirinsa cikin tafsirin suratul kafi wala taqul wala taq li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa in yasha Allah karkashin wannan ayar ka duba abin da ya faɗa to al akhdhu bi zawahiril qur'an min usulil kufr min usulil kufr ka rike zahirin alqur'ani to wannan yana daga cikin jigogi ko ji ibn tussa na kafirci tushen kafirci al'akhzu bi zahirin qur'an wanda az-zahir shine asali ba ta karba a samu wani abin da zai dauke ma'anar zahiri ba zuwa ga wata ma'ana ta daban az-zahir din shine al-asl al-asl shine az-zahir kuma aghlab abin nan nususul qur'an dilalatuha dilalatu zahir ne bai dilalatu nas ba galibin su ɗan kaɗan ne waɗanda suke dilalata dilalatu nas فصيام ثلاثة أيام في الحج وشق وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ونشيني نص إلى إلى سباس ديوا سواء دلالة دلالة الظاهر لتوكي كاتي الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر كان سوكا تي القرآن يا زو أنا أقول متاني أكن كافر تشيني مجانا تايموني الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي إنك كوما تفسير سأضواء البيان شكين تفسير سورة محمد afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha a karkashin wannan ayar ai yayi masa masha Allah ya masa raddi a masa raddi sosai to yake cewa waɗannan mutanen da yawa daga cikin su suna cewa innal ummata idha ikhtalafat fi ta'wil al-aya suka ce al'umma idan suka yi sabani wajen fassara aya ala qaulaini suka yi sabani akan maganganu guda biyu wato aka samu cikin sahabbai da tabi'ai sun kalli aya sai suka yi mata fassara biyu suka ce tana daukan wata ma'ana wasu suka ce tana daukan ma'ana kaza ma'ana guda biyu suka ba ayar sahabbai da tabi'ai ko sahabbai su kaɗai ko tabi'ai jaza liman ba'dahum ihdathu qawlin salis to ya halatta ga wani wanda zai zo bayan sahabbai da tabi'ai shi kuma ya kirkiro maganar sa ta uku shi kuma ya kirkiro maganar sa ta uku wato abinda suke so su ce yawanci ahlus sunna suna cewa alkitab wa sunna ala fahmi salafil umma ko ala fahmi sahabati wat tabi'in aw al-qurun al-mufaddala abinda mu muke fada kenan muna fahimta alqur'ani da sunna muna wato riko da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai da waɗanda suke bi hanyar su wato alkur'ani da sunna ba a fahimtar mu ba mu ba fahimtar wanda muke jayi a fahimtar sahabban annabi da tabi'ai da waɗanda suka rayu a wannan lokacin ya suka fahimci aya kaza ya suka fahimci hadisi kaza mu ma akan wannan fahimtar ne wannan shine abin da ahlus sunna suke faɗa شنو سبيل المؤمنين ده الله يفعل تفرق المؤمنين ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره saboda haka akwai sabilul mu'minin da Allah ya ce abi mu'minai da muka sani mu'minan farko su ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba da za ka jingine suka ebo wasu mu'minan daban eh za a yi Allah ya ce gairu sabilin mu'minina ka cika ce yan yan yan dariƙa ko yan ƙungiyar ko yan tafiya ka a masahabai su ne farko su ne mu'minan da alƙur'ani ya sauka suna nan kai zuwa kai ka samu abin ya riga an gama komai to saboda haka ahlus sunna sai suke cewa fahimtar alƙur'ani bisa tsarin magabata shi yasa in ka kawo aya kai hujja da ita akan wata bid'a ka ce wannan ayar tana nuna wannan bid'ar bid'ar da sai bayan sun bar duniya da shekaru aka fara yin ta sai kuma ka dauko alqur'ani ka ce shi yace shi yace ayi sai ce to ai a cikin sahabbai da tabi'ai akwai wanda ya fahimci cewa wannan ayar tana nuna wannan bid'ar taka to shi yasa suke rigima da wannan to shi ne dalilin wannan cewa ko da suna da wani kauli daya biyu uku ya halatta wani ya zo ya samu da samar da na uku shi ya ce ga wata ma'ana ta abin nan ta to maganar jumhur shi ne babu ba zai yi ba wani ya zo da wata fahimtar da ba ta tare da wacce fahimtar ta farko da ta ɗaya da ta biyu saboda in ka faɗi haka kamar ka ce su duka Allah ya rufe idansu sun kasa gano ayar sai da ka zo sai da ka zo sai da aka haife ka ka girma ka yi karatu aka naɗa ka wani matsayi sannan kuma sai ka gano ayar da duk can sahabbai kawai karanta take ba san me take nufi ba to ga duk mai hankali ba zai yarda da wannan ba babu aqida da take da saukin fahimta irin aqidar ahlus sunna kowace aqida saurin fahimta ba ta buƙatar ai ta jijiyar wuya ai ta daddagewa ai ta kama kame ai ta shi yasa ta fi kowace aqida saukin yaduwa ta fi kowace aƙida safiya saboda aƙida ce wacce ba ta yi maka banga-banga ba ta hana maka tunani komai an baje maka shi a gabanka ga shi nan a gabanka kalla karanta duba akwai wani abu da ake ɓaɓɓoyewa muna da sirrul asirari ne shine yace innal ummata idza ikhtalafat fi ta'wil al-ayat yace al'umma in suka yi sabani wajen fassara aya ala qawlaini a bisa maganganu biyu jaza liman ba'dahum to ya halatta ga wanda zai zo bayan su ihdathu qawlin salis ya kirkiro magana ta uku bi khilafi ma idza ikhtalafu fil ahkam ala qawlaini wannan aqida ya halatta amma aka shigo hukunce hukunce wajibi ko haramun ko musahabi to in aka faɗi magana bi ba za ka ƙirƙiro ta uku ba a hukunce hukunci abin da ya shafi halal da haram idan aka samu saɓani na magabata abu wanda ya ce haramun wanda ya ce makaruhi ko wanda ya ce wajibi wanda ya ce musahabi to kan kana uku amma a aƙida ka kana uku ka duba wannan irin ka tobara ya za a yi aƙida al'ahkam su fi aƙida aƙida muhimmanci a al'ahkam abu a ɗaure abin a hana ka fita tunda ai kaga magana da suke yi cewa mazhabobi guda hudu in ka fita daga cikinsu ka halaka asali ai shi al-sawi yayi magana ne a ƙarƙashin wannan magana istisna'i a rantsuwa istisna'i a rantsuwa shi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa yasha kun rabbaka idza nasita ce wasu sun ce ko bayan shekara nawa ne in kai rantsuwa kace insha Allah bayan nan to ta yi matsa ta yi maka amfani duk da cewa ayar ba maganar rantsuwa take ba ayar tana maganar rantsuwa ne za ka yi abu ne inni fa'ilun zalika ka za ka yi abu ne ce gobe zan yi abu kaza aka ce in ka manta baka faɗa ba ka tuna ka faɗa ba maganar rantsuwa take ba saboda ka shi ne ka maganar rantsuwa har da cewa in ka rike zahirin alqur'ani anan ka kafirta ko al-akhdhu bi zawahir alqur'an in ana rike zahirin alqur'ani to za a shiga za a shiga za a kama kafirci kaga shi a gurinsa zahirin ayar yana nuna cewa in ka yi rantsuwa bayan wata ɗaya bayan wata in ka tuna kana cewa insha Allah ita kuma ayar ba maganar rantsuwa take ba aka koma za a ga inda Muhammad al-Amin al-Shanqiti alaihi rahmatullah yayi bayani akan wannan to sai suka ce al-ahkam ba fita daga abinda yake zahirin abinda abinda yake cikin maganganu in maganganu bi ce to biyin ce ka a samar da ta uku amma a aqida saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'i da alqurunul mufaddala duk basu san waɗannan karama karamin nasu ba duk basu san waɗannan yiwa alqur'ani da hadisi annabi tawili ba suna daukan su a zahirin su ba sa bankara su fitar su daga ma'anar su to su kuma sun zo sun karbi wata falsafa ta mutanen girkawa sun yi amfani da ita wajen caccanza ma'anonin alqur'ani to ta ina za su yi ba wa kansu kariya sai su ce to ai dan sun yi magana biyu a kida ba zai hana mu kawo ta uku ba to amma wajen hukunce hukunci suka ce a'a ka ka a fita daga a tsaya a tsana su wani irin wani irin kwamacala ne wannan fajawazu an takuna al-ummatu mujtami'atan 'ala ad-dalal fi tafsir al-qur'an wal hadith sai ya zanto a maganar su a maganar su kamar sun halatta cewa zai yiwu kuma sun ce zai yiwu al'umma duka ta haɗu akan bata wajen tafsirin alkur'ani da hadisi wato alkur'ani ya faɗi wani abu sun fahimce shi sun fahimci ma'ana biyu a cikin ayar amma kuma wani daga baya ya zo bayan shekara 300-400 ya zo ya kirkiro ta ma'ana da ta saba ta su kaga su kenan a cikin bata suka gama rayuwarsu akan wannan ayar kenan sun haɗu akan bata shine yanzu Allah ya shiryar da shi zuwa ga shiriya to kaga wannan su asalin su ma usul din su ma wannan ba haka bane amma wannan shine lazimin abin da suke faɗa su kansu ba su yarda cewa a ce al'umma al'umma ta farko sahabbai da tabi'ai sun haɗu akan bata ba sun yarda cewa ba zai yiwu ba to amma kuma abinda maganganar su take haifarwa kenan tunda sun yarda cewa waɗancan maganganun ba haka bane tasu ce da wani za iya kata uku وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون kamar sun yarda cewa kenan Allah ya saukar da wata aya yana nufin wata ma'ana da aya amma sahabbai da tabi'ai duk basu gane ba duk basu gane ba su Abubakar Umar Usman Ali al-asharatul mubashshiruna bil janna ahlu badr ahlu bai'ati ridwan duk basu gane ma'anar ayar ba sai da wani da ya zo daga wata jiha can wata ƙasa can shi ne ya fahimci ayar haka ai mai hankali ba zai yadda da wannan ba walakin ƙalu inna allaha arada ma'anan akhar suka ce akwai wata ma'ana can da Allah yake nufi wanda su waɗannan sahabban da tabi'an duk ba su gano ba wahum law tasawwaru hadhihi al-maqala lam yaqulu hadha wanda dai yana daga cikin insaf na ibnu taymiya ko da ya masa ilzami da wani abu baya cewa ita ce maganar su amma abinda maganar suke nunawa kenan ko da ba su fahimci haka ba yace da sun fahimci wannan maganar tasu me take dauke da shi me ma'anarta ba su faɗi ta ba da ma'anarta cewa al'ummar farko alqurunul mufaddala duk suna kan bata kuma Allah ya saukar da wata aya sahabbai da tabi'ai sun kasa fahimtar ta ya ce da sun fahimci cewa maganarsu abinda za ta haifar kenan ba za su faɗa ba fa inna aslahum domin su ma a ka'idarsu annal ummata la tajtami'u ala talala al'umma ba za ta haɗu akan bata ba wala yaquluna qawlayn kilahuma khata was sawabu qawlun thalithun lam yaqulu a daba'ar mu ya sanya ya sanya fakara sabuwa ba fakara sabuwa bace da alama bai gane maganar ba wannan kaga inda maganar ta kare wala yaquluna qawlayn kilahuma khata was sawab qawlun thalithun lam yaqulu an gane haka haka maganar take duk tafiya da yace yace al aslu asalin su anna al ummata la tajtami'u ala dalala al umma ba ta bata ba za ta hada kan bata ba wala yaquluna qawlayn kilahuma khata ba za su fadi maganganu biyu ba dukkaninsu kuskure wasu qaulun salisun magana ta uku ita ce daidai lam yaquluhu ba su faɗi ta ba su ma sun yarda haka ba zai yiwu ba a ce maganganu biyu da suka faɗa duk kuskure ne akwai magana ta uku ita ce daidai amma ba su faɗa ba an fahimta lakin qad i'tadu sai dai su waɗannan masu wannan magana ya dawo kansu wannan dabir yana komawa zuwa ga ashabatil hadhihi almaqala ba ba tabi'ai ko sahabbai ba walakin qad i'tadu an yata'awwalu ma khalafahu sun saba dukkan wani abin da yazo ya saba wa abin da suke kai za su yi masa tawili wa tawilu indahum maqsuduhu bayan ihtimal lafz al-ayati bi jawaz an yurad dhalika al-ma'na bi dhalika al-lafz maqsudun su su waɗannan mutanen maqsudun su shi ne su yi bayanin cewa wannan lafazin na ayar ya yana yiwuwa ya zanto ana nufin wannan ma'anar wannan ma'anar da wannan ayar makasudinsu su ce wannan ayar tana nufin har ila yau ta ɗauki wannan ma'anar bayan ma'anoni guda biyu ɗin can da aka samu na magabata su ce to ita ma wannan ma'anar tana shiga cikin ƙarƙashin ayar wadda shi ne makasudinsu sai ya ce walam yastashiru annal muta'awwila amma ba su fa iya ganowa ba shi fa mai yin tawili mai yin fassara ta alqur'ani maqasudin sa huwa mubayyinun li muradil aya yana bayanin muradin ayar ne fa duk sanda kace aya kaza ga fas tafsirin ta kamar kana cewa ayan nan abinda take faɗa kenan shine muradin ka مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى كما labari yake bayarwa cewa Allah yana nufin wannan ma'anar da wannan aya idan ya dauke ta akan wata ma'ana saboda haka ba wai kawai labari ne yake bayarwa cewa akwai yiwuwar ma'ana kaza ta shiga ƙarƙashin ayar ba a'a tunda har ya tawili so yake ce wannan ayar tana dauke da wannan ma'anar kuma wannan shine ma yana daga cikin abin da Allah ke nufi da ayar kaga wannan abu ne mai girma duk wani abu da zaka zo ka dinga nashi daga Allah ka ce haka yake nufi to ya kamata ka yi takababba shi yasa tafsirin alqur'ani yafi komai hatsari yafi komai hatsari duk da cewa kuma ya komai zama abin da ake ganganci a kansa haka samu mutum ba zai baje muwadda ba ko bukhari ko wani yana kai amma zai iya tafsiri zai iya tafsiri duk wani dan jaga-jaga zaka yana tafsiri amma ba za ka gan shi ya ɗauko bukari ko muslim ko turmizi ko wani abu ya san ya yadda ba zai iya ba amma kuma ya yadda zai iya tafsiri ana ganganci da yawa don abin da kake cewa aya kaza in aka aka ja maka kai fassara ka shiga bayaninta to gaya wa cewa mutane kake wannan bayanin da nake yi shine Allah yake nufi da ayar kana ga in ka shigo da son zuciyarka da soki burutsunka Allah ba zai tsiye ka ba ba zai tsiye ka ba ranar gobe kiyama ya ce ka tara mutane ka yi tafsiri a shekara ta kaza da kaza ka an ja maka wata aya ka ka fasa ta ka ce kaza ka ce kuma ina nufin kaza kaza kaza kaza kaza akwai wanda za a ja aya ya kira sunan mutane ya ce da su Allah yake suna fa ba wai sifa ba ba wai bace masu aiki iri kaza ba a'a ta zai suwa da suwa da ake nufi da ba za ka ji irin wannan ba sai in siyasa ta rikice an fara zabe waye waye ana so a karya wasu fati to sai a ja ayo sai ka ji ana kiran sunayen wasu wane wane ku Allah yake nufi subhanallah da girman gaske Allah ya saukar da aya aya nan an karanta ta sama da shekara dubu yau an haifi wani ka kira sunansa ka ce shi Allah yake nufi to wannan gangancin duk ana yin sa to shine yake cewa kada su dauka kawai ihtimali suke bayarwa na cewa wannan ayar za ta iya daukan ma'ana kaza duk wanda zai yi tawili ma'ana ya fassara alkur'ani to ya sani cewa yana bayanin muradin ayan ne kuma yana ba da labarin cewa haka Allah yake nufi da ayan wannan ta sa magabata suke tsoron tafsirin alkur'ani sai sa mutum yana son kansa da arziki yana tausayin kansa in zai yi tafsiri ya je ya duba maganganu na magabata malamai da suka riga shi suka daɗe suna bincike a cikin wannan ya karanta ya zo ya faɗa musu abin da ya karanta wani ma har burga yake shi ba ya riƙe littafi ba akwai masu faɗa ba da ka nake yi da ka nake kuma da ka ɗin kanka ce wai zai kawo maganganun malamai ne ko hadisai ya kawo su a'a bayanansa yake yi yayi yayi ya ce ko ba ku gane ba ba birgewa ba ce ba birgewa ba ce irin wannan molan kan ɗan wa'azin turmi ai haka suke yi ka taba ga ɗan wa'azin kuri ya ce ya rufe tafsirin jalalai da ka ke yi to in birgewa ce ya riga ka ɗan wa'azin ƙala ƙato duk haka suke ɗan ƙala ƙato ya da wani littafi da ya birge komai ba to don ka zo ka cika mutane da surutu shi ne tafsiri saboda haka in mutum zai yi wa kansa ya je ya karanta in ma haddacewa zai ya je haddace amma dai ya san cewa abin da yake faɗa abu ne da in aka ce nuna shi zai nuna to shi ne zaman lafiyarka in ma an jera na gobe kiyama da mace aka yi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ka dan tare littafan ka tuntubi littafan da ka tara na magabata suka karantar da kai ka gani ka zo ka faɗa kana da wani uzuri da zaka ba wa Allah amma haka mutum ya zo ya ta molanka ya ta shirme ya ta hayaniya a ja masa aya amma kuma wani abu can daban zai zo ta ba da labarai kuma da a zuwan tafsirin ayan nan yake guda ɗaya a ce jiya mun yi bayanin ayan nan mun yi awa ɗaya muna bayanin ayan nan ko duk ba wani ba wani bayanin ayan ayar an ja ya bi ta kanta shi kenan kuma ya shiga harkokin gabansa kuma ya ce a tafsirin ayan a'a duk wani abin da zaka dauko shi daga wani wanda ka yarda cewa eh shi wannan din ka yarda da ilimin sa da abin da kana da uzuri a gurin Allah lalace yace a tambaye waɗanda suka sani ba su sani ba amma ka zo kai abin ka da ka ai akwai matsala to shine abin da shi Ibn Taymiyyah yake faɗa anan mun ka kirkiro wani abu na uku ka jangana kace kai kawai kana nufin ihtimali ya kuma saba wa nasu ya ce to kamar fa kana cewa Allah yana nufi wannan da wannan kakka ɗauka kawai mujarrad bayanin lafazi kake yi sannan ya ce wa kazalika idza qalu yajuzu an yurada biha hadha al-ma'na ana ce mun lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya ga mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi